بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Laraba, sha hudu ga watan Shawwal, hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu, daidai da ishirin ga watan August shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal alkismul awwal الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي مي ساكيا دال خيري إن با من تاب جماعة أكوي bayanai da malam Dr. Ar-Ruhaili ya ɗauko yana mai maida ma samawi martani akan irin maganganun da ya kawo na ƙage ga sahabbai. To sai malam ya kalli hatta manhajin rubutun nashi ya nuna bai ma yi daidai da bisa tsari na ilimi da kan gado ba. ya ce wa ma'afasa da hazar taƙasim alladi zakarahu. tare da ɓacin wannan karkasuwan da ya yi. Mun gani, kasan a baya kasa sahabbai gida uku, ya ce, akwai waɗanda Allah ya yarda da su, annabi ya yarda da su. Akwai munafukai, tsantsan munafukai, akwai wanda ƙafansu ke rawa, wanda Ƙur'ani ya tsoratar, annabi ya tsoratar game da su, ya ce, su zai magana a kansu. shi ne sai malai cewa ma'a fasadi haza taqasim tare da ɓacin wannan kasa sahabbai da ya yi alladhi zakarahu wanda ya bayyana cewa sahabban nan gida uku suke ce wannan kasa su ma to ƙarya ne ba daidai ba ne sahabbai iri ɗaya ne dukkansu mumine ne shi munafiki ai ba sahabi ba ne mun gano wannan da kyau ko saurayi munafiki bai yi imani ba Mali ce, Fakanal aula bihi lau kana sadiƙan fi madda ahu min al'insaf an yi haza. Mali ce, abin da ya kamata, da shi mai gaskiya ne cikin abin da yake da'awa, na cewa shi zai yi adalci ga duk maganganun da yake yi, to kamata ya yi ya ce, Inni sa'aba haso fi sirta hazal ƙismi mina sahaba. zan tsaya mu bincike tarihi na wannan kaso daga cikin sahabbai wa uthbitul haqqa fi zalika sai in bayin tabbatar da abin da yake shine na gaskiya a cikin al'amarinsu lakinnahu zakara hadhal qisma sai kuma aka same shi ba haka yayi ba ya zo ya ambaci wannan kasan sun mahakama alaihi mubasharatan yana cewa sun kasu gida uku kasan na uku ga su kawai sai hukunta su fihi kuma ya suka a kansa faƙala ya ce walakin na bahathi binciken da za mu yi da bayanin da za mu gabatar ya ta'allaku bi hazal ƙismi mina sahaba wai zai shafi wannan kaso ne na sahabbai alladina talafa fihimul muslimun wanda musulmi suke da saɓani a kansu. Wani zalal ƙur'anu bitawbihihim kuma alƙur'ani ya sauka yana mai kunyata su, wata hadidihim kuma yana mai zare masu ido fi ba'adil mawaƙai game da wasu abubuwa da suka faras. والذين حذرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العدد من المناسبات wanda annabi ya ɗaga masa hannu yana mai tsoratar da su a ababe da dama da suka faffaru au hazzara minhum ko kuma ya tarar da tara sahabbai ya ankarar da su ce ku yi hankali da suwana da suwana da suwane kun ji maganin da ya faɗi yanzu ina adalci a nan wanda duk maganganun da ya faɗi duka ƙarya ne kuma tsakanin da Allah musulmi da suka zo daga bayan sahabbai su ne za su zo su ce suna saɓani a kan sahabbai me suka sani su wane ne suka kawo masu addinin ba ba sahabbai ba to kuma ya kai suka sami ilimin da suka gano sahabban ba kan daidai suke ba jama'a kuna fahimtar wannan Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace fa zahara anna ar-rajula inna ma yuqarriru aqidatar rafida fi sahaba yace wannan mutum makiri ne kuma yana mai tabbatar da aƙida ce sananniya ta 'yan shi'a a kan sahabbai fi asli taqsimihi a tun daga farkon karkasa sahabbai da ya yi wa hukumihi alaihim da wannan hukuncin da ya masahabbai khilafan lima yadda'ihi min al'adli wal insaf wannan ya saba maganan da ya tun farko da ya ce shi zai ma kowa adalci zai zo da abin da yake shine daidai wata jarrudi fil hukumi kuma zai zama bai goyon bayan kowa wajen hukunci zai ci gashin kanshi amma sai gashi kuma yana cin gashin yan shi'a walhada sabaka hukumuhu bahafahu wannan ne sai gashi hukuncin da ya yi ya riga binciken tun bai bincike ba ya yanke hukunci kun gano wannan da kyau ko kenan shukan shi ta kere shi ga tsawo mala ya ce kafin ya hukunci fi siratihim wa ahwalihim tun bai san sabon nan yanzu ba mutumin nan ne fa ya ce shi bai ma sallata tafan ahalus sunna ba har sai da ya zama dakta fa ya je tunusiya ya siyo littafin ya rika budewa haka wai da haka ne zai hukunta sahabbai shi da kanshi ya faɗi a tarihin shi kuma ya faɗa nan mun karanta madaran abin da ya rubuta a cikin littafin sun mata da yato ita sai da ya je iraki ne yan shiya suka zauna suka shafa kan suka karantar da shi ƙarerai sannan ne a lokacin fa wai ya ga dace wai ya rubutu wai har ya bayyana nagarta da rashin nagartan sahabbai kene yanzu kawai dan ka iya turanci sai ka je ka siyo littattafan turanci da kimiyya da fasaha an jima kawai sai ka zama likita a wani asibiti wannan zai yiwu to abin da yake ma addini har game da sahabbai kenan kuma digirin da yake takama yana da shi a binciken motan haya ne da ya masa sahabbai da littafan hadithai haka yi wannan binciken haka ba shi PhD inda aka san ba a ma addini da sahabban nan na manzon Allah adalci kowa sai bude baki ya faɗi maganin da yake so ya faɗi kuma sai a ce wai ana sauraron shi a haka Allah ya kiyaye Mala ya ce wa zikirihin nususan lati za'ama annaha mustanadahu fi ma yuqarriru kuma cikin irin ma nasoshin da yake dogaro da su wanda yake riya cewa su ne dalilan shi wajen hukunta sahabbai da yake yi to su duka waɗannan nasoshi babu adalci da tantancewa da tabbatar da abin da yake shine matabbaci wajen kawowa kawai kwararo maganganu yake ba kan gado. yana danganta masa haban annabi. Thumma shara'al mu'allifu fi zikiril ayat, sannan bayan wancan maganin da ya karanta da kuma raddin da aka maida mashi, sai ya komo yana kawo ayoyi, allati za'ama annaha kashafat halar sahaba, wanda ya riya cewa wai waɗannan ayoyi sun tona asirin sahabbai, wa nazalat bi taubihihim kuma ayoyin sun sauka ne domin kunyata sahabbai wata hadidihim da kuma tsoratarwa dangane da su da kuma tsoratar da al'umma cewa ai taka tsantsan da sahabbai. Kwallon nan shirmi. To shi sai malin zai fara kawo mana ayoyin da kuma magana kan ayoyin. Kuma ban san kumanta tun a farkon wannan bayanin malamin ya tabbatar da cewa shi wannan ɗan shafa jahili ne. kuna tuna ya tabbatar da haka cewa yi mamaki ma wai har da yake kurarin cewa wai an ba shi digiri uku ya ce wannan wata irin jami'a ce kuna fahimta? ta'anin rafidi an sahaba bi ƙaulihi ta'ala mala ya ce su da wannan ɗan shi'a yake wa sahabbai wajen faɗin Allah maɗaukin sarki da yake cewa Muhammadun Rasulullah, walladina ma'ahu a shidawo alal kuffari, har zuwa ƙarshen ayan sai mala ya ce warraddu alaihi, da ko martani a kan shi. Ƙalar Rafidhi, wannan ɗan shi ya faɗi a shafi na ɗari da sha biyu. Ya ce, Misalin awwal ala zalika huwa ayatu Muhammadun Rasulullah ya ƙolullahu ta'ala, ya ce, Misali na farko da aya ta sauka wai tana mai fallasa ga sahabbai, ita ce ayar da Allah ya ce Muhammadu manzan Allah ne, ya ce ga abin da Allah ya ce, Muhammadu Rasulullah, lalle annabi Muhammadu manzan Allah ne, walladina ma'ahu, sahabban da ke tare da shi a shiddawo alal kuffari. masu tsananta makafirai ne ruhama ubainahum masu tausayi ne a tsakankaninsu tarahum ruk'an sujjadan za a gansu ruku'u sujjada ibadan su kenan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana Allah ya shaide su da cewa suna wannan ibada ne domin neman falala da yardan Allah simahum fi wujuhihim misalin da kake tantancewa da tace su min athar sujud shine gurbin sujada mun yi bayani akan wani gurbin sujada a cikin karatunmu na lamiya yace yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna masu neman falala da yardan Allah simawun fi wujuhihim min athar sujud zalika mathaluhum fit tawrati wannan shine misalin da Allah ya bayar nasa a cikin at-taura wa mathaluhum fil injil misalin sahabbai cikin injila kuwa kazar'in yace kaman yabanya ce an kharaja shata'ahu wanda yabanya ya fitar da karan shi kasan in yabanya ta fitar da kara kamar haka akwai burge manomi fa azarahu fastaglaza fastawa ala suqihi ta fitar da ganyen ya kore fatau kuma ta tsaye akan karan jikin yabanya ta yi karfi yadda iska ba zai iya kayar da ita ba shine yu'jibu zurra wannan yana ƙayatar da manomi ya zo ya ga yabanyan shi haka to haka Allah madaukin sarki lokacin da ya tabbatar da nasarar shiga sahabbai a fagage da yawa sai ya zama duk wanda ya kalli sahabbai abin na birge shi na kayatar da shi a lokaci ɗaya kuma da bihimul kuffar Allah ya yi ma sahabbai irin wannan siffa da baiwa da ɗaukaka da buwaya ya cusa ƙaunansa a cikin zukatan bayi na ƙwarai domin kafirai haka ya riƙa ba su haushi sai Allah ce wa adallahu alladhina amanu Allah ya yi alkawari ga waɗanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka yi aiki na ƙwarai minuhum to ku yi underline wannan kalmar ita ya riƙe ce minuhum magfiratan wa ajran azima Allah ya masa tanadin gafara da lada babba qala ba'da zalika to bayan nan da ya kawo ayan sai yake cewa fa kalimatu minhum kun ga wannan kalmar minhum da Allah ya ce allati zakara Allah ta'ala wanda Allah ya ambace ta cikin ayar dallat ala tabi'at ta yi nuni zuwa ga wani bangare ne na sahabban wa auhat ayan ta bayyana annal ba'd min ha'ula kenan wasu ɓangare daga cikin waɗannan sahabbai la tashmaluhum maghfiratul lahi gafaran Allah wai ba za ta shafe su ba wa ridwanuhu da kuma yardan Allah wa dallat aidan ala annal ba'd min sahaba kuma ayan ta nuni akan cewa wasu daga cikin sahabbai intafat minhum sihhatul iman ayan ta kore musu ingancin imani wal amal salih kuma ayan ta kore cewa su ɗin nan ba masu aiki na ƙwarai ba ne. Fahazil ayat almadiha kenan waɗannan ayoyin sun ƙunshi yabo, wal qadiha da suka lokaci ɗaya fi anin wahid, fahiyar bainama tamdahu nukhbatan mina sahaba lokacin da ayan ke yaban zaɓaɓɓun sahabbai taqdahu fi akharin wa kuma tana sukan wasu daga cikinsu kun ji maganar da ya faɗi wancan min ɗin ya ce tabi'idiyya ne wani ɓangare ne wasu ba mumine ba ne wasu ba masu aiki na ƙwarai ba ne wasu an yabe su wasu an zarge su ƙultu malam ruhail ya ce tadammanat hazil ayatul karima ablaga tsana ƙarya yake wannan aya ta ƙunshi yabo mai kaiwa matuƙa minalla yabo daga Allah li ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga waɗannan sahabbai na annabi wa wasfahu lahum bi tilka sifatil azima kuma da siffanta su da wannan siffa mai girma addalati ala uluwi qadarihim fid din wanda ke nuna ɗaukakuwan darajar su a cikin harkan addini wa rusukhi qadamihim fil iman da kuma irin yadda kafansu ya kafi kyam a cikin harkan imani wal amali salih da kuma aiki na kware wa amma madda'ahu hadhar rafidi amma da a wanda wannan dan shi'a yayi anna minhum fi qawlihi ta'ala wai minhum da Allah ya ce wa adallahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum min da Allah ya ce minhum din nan littabi'id wai ya nuna wasu ɓangare ne na sahabbai wa anna ha ta dullo alanti fa'il imani wal amal salih wai wannan yana nuna kore imani da aiki na ƙware ga sahabbai an ba'aduhim ga wasu ɓangaren sahabbai fa haza min farata jahalihi male ce wannan yana nuna irin kaiwa matuƙa da ya a cikin duniyan jahilci cikakken takadari ne cikakken daƙiƙi ne ƙidahumi ne jahili ne na sanar da al'umma. Wa jur'atihi alalla da kuma irin tsaurin idan shi ga Allah da ƙarfin halin da ya yi wajen murɗe ma'anan maganan Allah don ya goyi bayan son zuciyan shi. Wa kadbihi alaihi da kuma irin ƙaryen da ya ma Allah bima la ta hamiluhul aya ga abin da ayan da ba haka ayan ke ɗauke da bayani ba. wala yastanidu li qawli ahadin min ahli al-ilmi kuma bai da madogara ga maganan wani daga cikin malamai fi tafsiriha wajen fassara ayan a haka zamu zo mu ji tafsiran malamai wallazi alaihi al-mufassirun mala yace bayanin da malaman tafsiri suke akan shi wa ahli al-ilmi da ƙwararrun malamai masana annan min fil aya min hum da Allah ya faɗi cikin ayar libayanil jinsi ta zo ne don ta bayanin jinsi fayakunul ma'ana kenan ma'anan ayan zai zama wa adallahu alladhina amanu min hadhal jinsi Allah ya yi alkawari ne ga muminai wanda suka shiga wannan jinsin ba kowane mumini ba mumini muhajiri mumini ansari su kaɗai ne shi sa wannan min ɗin ita ke ce masu ke ce albayaniya ta zo ne li bayanil jinsi li tahassusuhum bizikiri dan da keɓance sahabbai da ambato su kaɗai Allah yake da su ba da kai ba ba da ni ba ba da su ba da kowa ba sai wanda ya shiga cikin wannan walladina ma'ahu waɗannan da ke kewaye da annabi kaɗai su ne suke da wannan darajar kuna fahimtar wannan da kyau ko ma'anan ta kenan to amma da yake shi jahili ne shi abin da idan shi ya taɓa gani a duniya shine min at-tabi'idiyya kamar misali mutum ne tun da ya zo duniya shi makaho ne bai taba ganin garin nan ba kun gani ana nan sai idan shi ya bude sai ya ga zakara sai kuma idan ya ƙara komawa sai ya makanci to sai aka zo ana bayanin giwa a ƙoƙarin kwatanta ta a gaban shi to shi kuma yana son ya gane wata irin dabba ce giwa da irin girmanta to in zai yi tambayan irin girman giwa da me zai kwatanta domin zakaran ya taba gani in aka ce giwa zai ce giwa ta kai girman zakara to shi wannan daƙiƙin abin da ya taba gani a duniya min attabi'idiyya shi yasa duk inda ya ganta sai ce ita ce yasa malai ce wannan ya nuna kasan shi mai gwabi a duniyan jahilci domin ita wannan min din ba tabi'idiyya bace min ne bayanin jinsi ta zo ta bayanin jinsi ne shine wa adallahu alladhina amanu min hadal jinsi wa humus sahaba sune sahabai wani tabi'i bai shiga nan ba tabi'u tabi'i ne ba su shiga ba atba'u tabi'i ne har zuwa tashin kiyama in dai ba sahabi ba wannan min din ta fitar da shi mun gano wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu mala yace qala al-qurtubi wa laysat min qawlihi minhum ce wanda Allah madaukakin sarki yayi minhum cikin wannan aya ba wai yana nufin mubaidatan li qaumin minas sahaba duna qaumin wai an ware wasu daga cikin sahabbai ne da ambato banda wasu walakinnaha ammatun mushnisatun mala yace dukkanin jinsin sahabbai to sun shiga cikin wannan gafara da yarda na Allah. Mithlu ƙaulihi ta'ala, da faɗin Allah madaukin sarki fajitanibin rijisa minal authan ku nisanci rijis ƙazanta sai ce minal authan yanzu wannan min ɗin a tabi'idiyya ce akwai gunkin da yake rijis ne akwai gunkin da ba rijis ba? jama'a mun gano wannan cinda dai minni cutan shi ko an ce wa'adallahu alladhina amanu minhum yace wani bangare banda wani to fajtanibur rijsa min al-awthani to akwai gunkin da kar a nisance shi shi mai kyau ne bauta mashi wani ne yake wajibi a guzan a nisance shi mm sai mala yace la yaqsidu littabi'id wannan ba a nufi cewa wani bangare bane ne lakinnahu yadhhabu ila jinsi sai dai wannan min din na nuni ne akan jinsi ai abin nufi rijista min jinsil authan ana son ne a ce muku ku nisanci abin kyama abin najasa na kowane jinsi na gunki idkanar rijisu ya min ajinasin shatta saboda rijis yana afkawa a kan dangin abubuwa da dama, min hazzina ana iya ce ma zina an rijis, war riba ana iya ce ma riba an rijis, wa shirbul hamri shan giya ma ana iya ce mashi an rijis, wal kazib ƙarya da gulma an namimanci duk ana iya kiran wannan da an rijis, fa'ada halan min sai aka shigar da min a nan wanda yufidu min hara aljinsa wanda take nuni akan jinsi ne kun gano wannan da kyau ko ma'ana yanzu ana tattaunawa ne akan me akan gunki gunki rijisu ne to kowane jinsi na gunki ma ka nisance shi ina fatan mun gano wannan da kyau sai mala yace wa kaza minhum haka ma kalmar minhum ay min hazal jins ya'ani jinsa sahaba duk wani jinsi na sahabi to ya shiga cikin wancan gafara na Allah wa yi ƙalo an fik na fakataka minar darahimi kama a larabci ne a ce sadakanka ka yi daga darhami ai iji al na fakataka hazal jinsi ma'ana sadakan da za ka yi ka yi na jinsin mai darhami ba wani ɓangare ake nufi ba karanta aljami da hakamil ƙur'an a jiz'i na sha shida shafi na ɗari biyu da tamanin da biyu malamin ya wannan bayanin shi sa duk abin da wani zai kawo ku yana ganin akwai cin kasuwa a ciki sai ga a musulunci an riga an gama magana an ƙetar wajen waka za ƙala bin kathirin fi tafsirin hadhihi aya haka ibnu kathir da ya zo fassara wannan aya sai ce min hazihi li bayanin jinsi kun ga wannan min din kun ga wannan min ɗin to ta zo ta bayanin jinsi ne ba wai ta zo ta bayyana wani ɓangare ba ne to amma shi wannan ta ja na asamawai kamar yadda muka ambata da yake jahili ne kuma tare da makirci irin na 'yan shiya suna kallon gaskiya sai su makale ma abin da ba gaskiya ba don su yaudari mutane ibn kathir ya faɗi wannan a cikin tafsir ibn kathir ɗin shi a mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da biyar Mala ya ce, wa ya ƙulu Shekul Islam Ibn Taimiyya fi min hajji sunna. Ibn Taimiyya ya faɗa cikin min hajji sunna ya ce fa'in ƙila da mai magana zai ce lima ƙala da mai ne dalilin da ya sa Allah ce wa adallahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum walam yaqul wa adahum kulluhum me yasa Allah bai ce haka ba yi masa alƙawari digansu mun gano wannan da kyau ko ƙila mala ya ce sai a ce mashi kama ƙala kamar yadda Allah ce wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati walam yaqul wa'adakum wa min kun gano wannan da ke ku wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat a cikin suratul fatih ko amma anan sai Allah ce wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati sai ce minhum kun gano wannan da ke ku Allah bai ce wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minkum kun fahimci maganar Allah yana son ya nuna sahabbai ne kadai shi sa aka ce minhum yanzu wannan alkawarin Allah ya yi ne da suwa da sahabbai kadai Allah madaukin sarki bai ce minkum ba dan da kai da wani da wani kansa shiga ciki sai ku kun yi aikin kun yi imani kun fahimci abin da ibnu taymiya yake sai ya faɗi eh walam yaqul wa'adakum Allah bai ce wa'adakum ba sai ya ce wa'adahum wa min takunu li bayanil jinsi to min din sai ta zama bayani ne jinsin su fala yaktadi an yakuna haza baqi majruri biha shay'un domin kar ya zama duk wani wanda ma ke cikin sahabban bai samu shiga ba kharijan an zalikal jinsi a cewa an fidda shi daga cikin jinsin sai aka kawo min din dan ta ce duk wani sahabi ya samu shiga kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda Allah ya ce fashani bin rijisan min al'authan mun karanta wannan fa inna hula ya tadi an ya kuna min al'authan ma lesa bi rijisin min ɗincan na min al'authan na nuni akan cewa babu wani rijis babu wani gunki da za a ce shi ba rijisu ba ne kuna fahimtar wannan bayanin ko wa iza qulta inda za ka ce saubun min haririn saubun min haririn fahuwa ka ƙaulika thawbu harir kun gano wannan ne kyau ku in ka ce wannan tufa min harir ɗaya ne da thawbu harir wannan tufa na alharini ne duk ma'anin shi ɗaya ne kawo min da kai bai nuna tabi'idi a wajen wa kadhalika qauluka thawbun min hadidin kaman ka ce wannan tufafi na ƙarfe ne ka ƙauluka yayi kai babun min hadidin wannan ƙofa na ƙarfe ne, da ka kawo min yana na cewa na ɓangare ƙarfe ne? Yana son, kana son ka nuna wannan ƙarfen da wani jinsi aka yi shi, ai akwai ƙarfe na me na katako, haka ne, to amma akwai ƙofa na katako, wannan ƙofan kana son ka ce na me na ƙarfe ne. Ka ƙauli ka ɗaya ne da ka ce babun hadid. وذلك لا يقتدي أن يكون هناك حرير وحديد غير مضاف إليه wannan ba yana nuni akan cewa ko na alhari ne ko na karfe wanda ba shi yake danganta magana akan shi ba wa in kana alladhi yatasawwaruhu kulliyan fa innal jinsi kulli in ya zama abin da ake magana akan shi ya shafi wannan abin duka yanzu akwai wani daga cikin sahabbai da in ka kalle zaka ce shi ba sahabi bane dan ya musulunta jiya akwai to wannan ya shafe shi haka duk ƙarfi menene ƙarfi ne malin sai yake cewa ma la yamna tasawwuruhu min ko shirkati mi fihi malin ce ma la yamna kuma bai nuni akan cewa ba za a samu wani abu wanda aka sarka daga ci wanda ba shi ba ai ana iya samun tufan alhari ne wanda akwai me akwai sarki na auduga a ciki za a iya samun ƙofa da katako a jikinta mun gano ne da kyau ko amma me mafi rinjaye a ciki ƙarfen ne malam sai ce wa illam yakun mushtarikan fihi fi wujudihi fa idza kana min li bayan jinsi kana taqdir in ya zama min an zo da ita domin ta bayanin jinsi ne to sai a ce kaddarawan zai zama da Allah ya ce wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat min hadha in kana jinsu kulluhum mu'minina muslihina tare da cewa dukkanin sahabbai mumine ne masu kyautatawa sai Allah madaukin sarki ya kawo min din domin a tabbatar da jinsin irin waɗannan muminan jinsin irin waɗannan masu kyautatawan banda muminan da za su zo bayansu banda masu kyautatawan da za su zo bayansu jama mun gano wannan da kyau ko shine in sun zo li irabi sai su ce litakhassusuhum bizikir saboda ta zo ne ta keɓance su da ambato cewa su kaɗai ake yi da su Allah ya sa mu dace za mu saurara a nan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum